بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a ɗaya ga watan rabi'un al'awwal shekara ta 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin sha hudu ga watan Agusta 2026. Wannan shi ne darasi na ɗari da biyar cikin jarin darussa daga littafin As-Sunna wallafar al'imam Abubakar Ahmad ibn Amr ibn Abi Asimin rahmatullahi alaihi wanda ya rasu a shekara ta ɗari biyu da tamanin da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan littafi na daga cikin muhimman littattafai wanda ake ganin su a matsayin madogara dangane da sanin tafarki da aqidan magabata na kware Allah ya saka mishi alkhairi zamu tashi inda malam yace babun alam babbabi na 220 babu zikri qaulin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama la tazaluna bi khairin ma dama fikum mar'ani ce babun da ke bayani akan ambaton fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ba za ku gushe ba akan alkhairi matukar a cikinku akwai wanda ya gani qala hadathana abubakar qala hadathana zaid ibn al-hubab qala hadathana abdullah ibn al-ala ibn ibn zabr abu zubairi ad-dimashqi qala hadathana abdullah ibn amir an wathila ibn al-asqa qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam la tazaluna bi khairin ما دام فيكم من رآني وصاحبني والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رأى من رآني وصاحب من صاحب من صاحبني wannan hadisi malam ya karbo shi daga Abubakar wato Ibn Abi Shayba kenan malamin nan nasa da kullun yake an su hadisi daga gare shi shi kuma ya ce haddasana zaid ibn al-hubab malan zaid ibn al-hubab ibn rayyan al-khurasani ya ba mu hadisi al-hubab ita ce kububuwa da yake cewa ka sunan sheki macijin nan mai askafa macijin nan bai fa kenan ko amma haka sunan sheki haddasana abdullahi ibn al-ala daga malan abdullahi dan ala dan zabar abu zubair dimashqi malami ne ya da hadisi a cikin muslim da da ibnu maja shi kuma yace daga abdullahi ibnu amir abdullahi ibnu amir ibnu quraiz abu abdurrahman al-qurash shi kuma daga sahabi wasila ibnu al-asqa al-laythi ɗaya daga cikin sahabbai da suka musulunta daga baya-baya ya musulunta a shekara ta tara bayan hijira bayan ya musulunta kuma dukkanin yaƙi-yaƙi da aka yi a wani lokacin kamar tabuka to da shi aka yi su shi ne yake cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya ce la ta zaluna bi khairin ba za ku gushe ba akan alkhairi ma dama fikum marra'ani wa sahaban matukar a cikin ku akwai wanda ya ganni kuma ya sahabbance ni wato ba gani kawai ba sahabbantaka kaga lazuminta shine imani domin as-sahabi shine mallaki annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bi wa mata alal islam wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya imani da shi ya zauna tare da shi to matakar akwai shi a cikin al'umma to al'umma tana cikin alkhairi saboda tana da isnadi kai tsaye zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da wato ittisali kai tsaye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zaran wato waɗannan sun kare to wani babi na alkhairi ya kulle ki da bai ce ba za ku gushe ba cikin alkhairi ya ku wannan al'umma matukar a cikin ku akwai wanda ya ganni ya sahabbantaka da ni annabi sai sake cewa wallahi na rantse muku da Allah la tazaluna bi khair al'umman nan ba za ta gushe ba akan alkhairi ma dama fikum marra'a marra'ani matuka a cikin ku akwai tabi'i wanda ya ga sahabin da ya ganni wa sahaba man sahabani wanda kuma ya zauna da sahabbaina shi ma ya ɗalibtaka a wurinsu tabi'ai kenan mataki na biyu annabi sake cewa wa wallahi na rantse muku da Allah la tazaluna bi khairin ba za ku gushe ba akan alkhairi ma dama fikum man ra'a man ra'a man ra'ani mataga a cikin ku akwai atba'u tabi'in wanda suka ga tabi'ai wanda su kuma suka ga sahabbai wa sahaba man sahaba man sahaban atba'u tabi'in wanda suka yi dalibtan ilimi a gun tabi'ai waɗanda suka yi dalibtan ilimi a gun sahabbai wannan na nuna zuwa ga falalar waɗannan ajiyal guda uku kama hadisin khairun nasi karni thumma alladhina yadunahum thumma alladhina lahum wannan na nuna wato wannan shine asalin isnadin ilimi ka ji daga wanda ya ji daga kai ka koyi karatu a gun na sama da kai shi ma kuma ya koya a gun na sama da shi haka ha a cike kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ingancin ilimi wato ilimin da bayi da wannan silsila bai da inganci za ka same shi da viruses da yawa ilimin koyi da kanka kenan ilimi wanda yake na na gaban na gaban isnadi wanda yake cewa na gaban fatiha wato shegen ilimi kenan mara mara uba wannan kuma yana nuna mana wato da gwargwadon yawan mutanen kirki a zamani da gwargwadon alkhairin zamani da gwargwadon karancin mutanen kirki a zamanin kowane zamani da gwargwadon karancin albarkarsa hakanan kuma da gwargwadon kusancin zamani da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gwargwadon alkhairinsa gwargwadon nisan zamani da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gwargwadon karancin alkhairinsa Allah ya tsare mu wannan hadisi ne sahihi al-Imam Ibn Abi Shayba ya ruwaito shi a cikin musannaf dinsa haka na al-Imam Abul Qasim al-Tabarani a cikin al-Mu'jam al-Kabir da kuma cikin littafin sa Musnad ash-Shamiyyin da kuma ainihin wato الهيثمي أتكي مجمع الزوائد ذكر نص كاوش وحدثنا الحوطي شيني أحمد ابن عبد الوهاب ابن نجد أيكن شو من جاري سنشي ديوا أبايا شيكو ميتي حدثنا الوليد ابن مسلم daga malam walidu dan muslim babban malamin nan na kasar sham inda yake ana tuhuma shi da tadlisanci tadlisus taswiya yana ya kasance jikan bayi ne maula ne kuma har lokacin da aka yi juyin mulki na daular abbasiya abbasiyawa suka sake kama su duka 'ya'yan bayi da jikokinsu suka maida su cikin bauta sai da ya fanshi kansa daga baya da kudade masu yawa sannan ya samu yanci babban malami ne alwalid ibn muslim ad-dimashqi Allah ya gafarta masa shi kuma yace daga abdullahi ibn al-ala din can da muka ji abdullahi ibn al-ala shi kuma yace daga abdullahi ibn amir al-yahsubi daga wasila ibn al-asqa shi dai sahabin can anin nabi sallallahu alaihi wasallama nahwahu kwatan kwacin wannan kaga wannan shi ma isnadin shi isnadi ne mai kyau ingantacce ne babu zikiri qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama lan yadkhula an-nara man ra'ani wa amana bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wanda duk ya ganni kuma yayi imani da ni ya zama sahabi kenan ko to Allah ya tsiratar da shi daga wuta qala dasana hurbat ibn khalid al-qaisi kenan qala dasana hammad ibn al-ja'd hammad ibn al-ja'd al-basri wannan malami ne mai rauni bukhari ya tada hadisin shi mu'allakan an qatada daga qatada ibn da'amat as-sadusi an ayman daga ayman ayman aidan rajulun majhul saboda isnadi ne wanda yake wannan yana da rauni a gaba fiye da guda an abi umamata daga abu umamata albahili qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace tuba liman ra'ani wa amana bi alherin Allah ya kai ga wanda ya ganni yayi imani da ni al-imamu at-tabarani shi ruwaito shi a cikin al-mu'jam al-kabir haka nan al-imamu ahmad ibn hanbal a cikin musnadinsa haka nan tayalisi a cikin nashi musnadin hakanan kuma al-bukhari a cikin kitabu tarikh al-kabir dukkanin su ruwaito shi ta wannan hanya sannan al-imam al-bukhari ya kawo magana akan cewa sama na katada daga aiman yana da ma rauni akwai maganganu akan tabbatar da wato cewa ko ya ji daga gare shi saboda haka wannan isnadi ne mai rauni sosai وحدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي إبراهيم ابن المنذر الحزامي أبو إسحاق القرشي malami ne cikin sa'anninsa al'imamu Ahmad ibn Hanbal. Al'imamu Bukhari ya riwaya daga gare shi, idan Bukhari ya kawo hadisi daga irin wannan malamin yakan samu gajeren isnadi, saboda malami ne cikin mutakaddimin. rasuwarsa ɗari biyu da talatin da shida bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya girga ma Imam Ahmad rasuwa Imam ya rasu ɗari biyu ne shi kuma da arba'in da ɗaya ya riga shi mutuwa da shekara biyar yana daga cikin malaman da suka samu matsala game da matsalan khalqul qur'an suka ji tsoro suka amsa abinda su mu'tasim suke so a sanadiyar haka ya samu matsala sosai da Ahmad dan Hanbali ya taba zuwa kofar gida Ahmad ibn Hanbal yake yin magana da shi ya ta jira kofar gidan Ahmad ibn Hanbal ya fito ya ganshi ya mai sallama yake amsa mishi ya buce ya rabu da shi kawai Allah ya gafarta musu gaba daya shine yake cewa haddathana Musa ibn Ibrahim ibn Kathir Musa ibn Isma'il ibn Kathir ya ba mu riwaya yace قال يتي سميت طلحة بن خراش يقول na ji ɗalhatu ɗan khirash yana faɗin cewa samitu jabir ibn abdullahi ya kulu na ji jabiru yana cewa samitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya kulu na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa lan tamassan naru musliman ra'a man ra'a man ra'ani wuta ba za ta shafi mutumin da ya ga wanda ya ga wanda ya gani ba wato atba'u tabi na da makin wani hadisi shi ma isnadinsa kyakkyawa ne isnadi ne hassan al'imamu turmizi ya ruwaito shi shi ma wancan duk da isnadin shi mai rauni ne za mu zo mu ji shawahir da suke ta ƙauyarsa a shekul albani muhammad nasiruddin a cikin sahiha a lamba hadisi daga na dubu da ɗari biyu da arba'in da ɗaya da wasu lambobi da suka biyo bayan wannan ya yi takharijin waɗannan riwayoyi da suke tabbatar da wannan ma'anar cewa wanda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai shiga wuta ba wanda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda ya ga wanda ya ganshi da sauransu duk yayi takhrijin su ya tabbatar da cewa riwayoyi da suke da inganci saboda kunzumin shawahid da ya kawo musu tare da cewa kowace an cire ta ita kadai ba dole ta kai labari ba to wannan ya tabbata ne kawai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin khasa'is na manzo alaihi salatu wassalam cewa wanda duk ya ganshi yayin imani da shi ya rayu da shi Allah ya riga ya ba su aljanna haka al-imamu as-suyuti ya karara a wurare daban-daban cikin littafansa kamar cikin tadribur rawi haka malamai suka fassara fadin Allah innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadu alladina sabaqat lahum minnal husna sune sahabbai haka malamai suka fassara maganar ma'anan raƙar radiyallahu anil mu'mini na idi bayi unaka ta ta shajarati haka aka fasara ma'anan laƙar taballahu alal nabiyyi wal ansari wal muhajiri lallazina wal muhajiri wal ansari lallazina tabau fi zatil usra duk wannan Allah ya musu tuba ya anshi tuban su Allah ya yarda da su Allah ya ba su husna duka aljanna yake nufi wannan su sun samu da nassin alqurani sun samu da nassin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani wanda ba su wafa bai da wannan garantin kowa ka gani to an samu wannan babban shehin dariƙa da ake cewa Inyas yayin irin wannan claim din saboda dama shi abin da yake so ko da yaushe dinga kokarin yin kafada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addini ne na na na na sharri da ƙarya suka kirkiro yana da raudar sa ana ziyarar sa ana kaza irin yadda ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ji suna danganta mai wani baiti ومن أحبني ومن رآني تستمني في جنة الخلد بلا بهتان لأنني خليفة التجان موهبة من أحمد الأدنان هذه القرية wa man ra'a wa man ahabbani duk wanda ya kaunace ni inji inji shi wa man ra'ani da duk wanda ya gani fi jannatil khuld dan aljanna ne shi bila buhtan babu ƙarya a ciki alal kuma zunzurutun ƙarya ce ma azallahu bi amin sultan wai wai saboda mene li annani khalifatu tijani saboda ni ne magajin tijani kuma sannan saboda mene saboda kuma kuma ni mauhibatun ni kyauta ce min Ahmad Adnani daga Ahmad jikan Adnan shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka rasa inda hankalin mutane yake tafiya jama'a ina mutum wanda yake da common sense ya kamata ya da wannan wasu ya ga mutum ma ba wai common sense ba yana da ma advanced sense yana da ilimi yana da wani background a ilimi ya san ma'aunan karatu akwai ma'aunai na ilimi wanda ka san su akwai abubuwan da bai kamata ka saurare su ba ya kamata wannan ma'aunan su nuna maka gaskiya ko da babu hujja ta nasu amma sai ka tara sun imani da waɗannan abubuwan suna ta faɗan su suna maimaita su to wannan kuma taɗewa ce da Allah yake kaddara ma bayi kamar yadda wasu daga cikin shawa da suka zama kafirai a farkon musulunci mutane ne fa masu kaifin basira da tunani da fasaha da jarinta irin su Abu Jahal ɗin su Abu Lahabi su utba ba fa wawaye ne ko saka kadu ba mutane ne masu fasaha da hikima da daukaka a cikin al'ummarsu amma Allah ya dode fahimtar su fa inna ma innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur Allah ka kiyashe mu da aikin asha ka kiyashe mu da bata ka kuma tsare mu daga daga daga daga daga dujalawa wannan wannan dajjalanci ne Allah ka tsare mu saboda ka babu wani shehi ko wani malami ko wani wali ko wani sharifi wanda wai da ka gan shi kawai shi ke na wai wai ka ci banza aljanna babu wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne kawai wannan a cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu da sauran mutanen kirki babu wanda ya taɓa wannan iddiyayi ko wasu na kusa da shi su wannan iddiyayi misali a ce kamar sayyidatuna Fatima sayyidina Ali al-Hasan wal Husayn radiyallahu anhum ajma'in duk waɗannan ahlul bait ne ba wanda ya kile min haka da akan su game da cikin mutanen kirki haka nan sahabbai su Abubakar su Umar su Usman su Ali da sauransu radiyallahu anhum ajma'in duka ba wanda wanda ya kile min haka nan sauran malamai mutanen kirki tunda kan su Abu Hanifa da su Malik da Shafi'i da Ahmad da sauran mutanen kirki cikin malamai babu wanda yake da wannan irin wawakekiyar da'awa wadda take ba ta da gaskiya sai a nan ƙarshen zamani ƙarshen zamani nan nan kusa ƙasa da shekara ɗari Allah ya kyauta shi ne ya ci gaba da cewa haddasana abu marwan al-uthmani kala haddasana nafi ibn safi kala an abdurrahman ibn uqbat ibn amirin an abihi qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu an-nar muslimun ra'ani musulmin da ya ganni ba zai shiga wuta ba wala ra'a man ra'ani haka nan wanda ya ga wanda ya ganni wala ra'a man ra'a man ra'ani wannan isnadi yana da rauni saboda waɗannan mutanen guda biyu Nafi ibn Safi da Abdurrahman ibn Uqba ba a samu tarjuma su ba yani huma fi adadil majhulina amma wannan riwaya tana cikin Mu'jam tabarani al-Kabir da kuma al-Mu'jam al-Awsat dukkanin su na al-Allama at-Tabarani al-Imam at-Tabarani rahmatullahi alayhi وحدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا بقية بقية هذا رجل مدلس أيضا بقية بن الوليد مدلسين قاشياتي عن إديك يضوء أتكم رواية آه كما يدى الهيثمية كفراتي ويا سر هذا السماع أو رواية الإمام الطبراني وانا إسنادي دقى يعقوب بن سفيان آه الفصوي كينا آه ذاك يروي توش ما أتكم تاريخ إنسان هكذا براني أتكم mu'jamul kabir cewa daga abdullahi dan busur kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan busur mai hadisin hadisin ya sunan shi ma azumin asabar ko hadisu ali busur hadisin hukuncin magana azumin asabar ya ce annabi ya ce tuba liman ra'ani wa tuba liman wa tuba lahum wa husna ma'ab alherin Allah ya kai ga wanda ya ganni wa amana bi ya imani da ni nabi ya ce wa tuba lahu madalla da su wa husna ma'adin kuma Allah ya, ya, ya ba su kyakkyawan makoma wannan riwaya isnadin ta kamar da muka ambata ga matsalar shi wannan abin nan an ana din amma hakim ya rawaito shi da waninsa duk da yake dai isnadin din da aka ba aka aka bi zaka tarar cewa babu wani isnadi mai rauni mai inganci a ciki amma Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin rahmatullahi alaihi alamba hadisi na 1254 ya tafi zuwa ga karfafan wannan riwaya saboda shawahid dinta وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة كنا قال حدثنا وكيع الوكيع ابن الجراح الرؤاسي بابا مالم قال حدثنا إبراهيم أبو إسحاق إبراهيم ابن إسماعيل ابن مجمع شنو أبو إسحاق آه الكوفي أن أبي ندرة daga tabi'in nan Abu Nadra shi kuma yace an Abi Sa'id al-Khudri daga Abu Sa'id al-Khudri wannan isarin ya da rauni saboda wancan Ibrahim ibn Isma'il shi ma mai rauni yace qala yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace tuba liman ra'a man ra'ani alherin Allah ya tabbata ga wanda ya ga wanda ya ganni wannan riwaya tana da rauni ita ma amma za mu ji shawahidu dinta wa haddathana ibn kasib ibn kasib shine wato yaqub ibn humayd ibn kasib wannan an ji hadisan shi da yawa a littafin nan malami ne da yake saduq cikin malami qala hadathana abdullah ibn al-haris an talha ibn amr an nafi daga nafi daga talha ibn amr ibn usman al-hadrami wannan matruki ne shi ma daga daga daga nafi maula ibn umar ɗaya daga cikin manyan ɗaliban abdullahi dan umar barran bawansa an an ibn umara daga malamin nasa sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi ibn Umar al-Qurashi radiyallahu anhu wa an abihi al-Adam kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne yace tuba liman ra'ani wa amana bi alherin Allah ya kai ga wanda ya ganni kuma yayi imani da ni wa tuba liman amana bi wa lam yarani haka nan alherin Allah ya kai ga wanda yayi imani da ni ko da bai ganni wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam iman da shi yana martaba ta farko wanda kuma bai ganshi ba amma da aka iman da shi yana martaba ta ƙasa da waccan wannan hadisi hadisi ne wanda isnadin sa da'ifi saboda Talha ibn Umar mun ji cewa matuki at-Talisi ya ruwaito shi a cikin musnadin sa wa haddathana ibn Musaffa qala haddathana Yahya ibn Yahya ibn Sa'id al-Attar amma Abad ibn Maisara an Anas ibn Malik ibn musaffa shine muhammad ibn musaffa ibn bahlul al-himsi shi kuma yace haddasana yahya ibn sa'id al-attar abu zakariya kenan al-ansari amma abad ibn maisara ma'abad ibn maisara as-sulami mukhtalafun fi suhbati an yi sabani game da shin sahabi ne ko ba sahabi ba saboda wannan falalolin da ake faɗa kan sahabbai shi sa malamai suka kai matuƙa wajen kula fici don tantance waye sahabi sibin hajar gabanin shi sibin abdulbari da su albaji da su ibn al-asir da makamantansu da imam ahmad ibn hanbal a cikin mojamus sahaba nashi ko fadailus sahaba da su abu nu'aymin tantance ma su waye sahabbai tukuna saboda ka ibn hajarin yayi tabaka ta musamman a cikin littafin sana'al isaba su ne sahabbai waɗanda akwai saɓani wajen tabbatar da sahabbantakarsu ko rashin tabbatar da ita wannan damar kaɗai ta ba mutum wani miza akan sauran mutum akwai waɗanda ana kokonto ko sun ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma ba su gan shi ba galibin su za ga muhadramai ne kamar wannan wato sun musulunta annabi sallallahu alaihi wasallama yana raye amma suna wasu garuruwa can daban ba su zo madina ba karshe-karshen rayuwarsa bayan aikawa da bu'us nan da sauransu. Da wasu sai a shiga cikin kokwantan ko sun samu zuwa aikin hajjin bankwanan nan da aka yi sun gaba da maza Allah sai su ko ba su samu. Ko yanzu ne akwai abubuwan da za su faru da yawa a ga a kan tantance mutum ya je ko bai je ba lantana kuma da. To haka sai a yi ta kaiwa ana kawowa ana talla libar dalilai ko wasu asarai ko wasu ainihin mafhumai da za su ba da wannan damar idan sun bayar sai a tabbatar idan kuma ba su bayar da hujja mai kyau ingantacciya ƙarara ba sai a basu a cikin irin wannan yanayin suka ji an ce mukhtalafun fi suhbati ana sabani wani ya tabbatar wani ya kore to irin wannan idan ya riwaya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan bai da mutaba'a ta zama mursala amma ta cikin mursalul khafi wanda za a iya itibari da shi kai tsaye ta cikin mursalul sahaba ko mursalul mursal wanda yake na kibarut tabi'in wanda ana iya itibari da shi musamman abin da ya zama sarwaito wasu kissoshi ne ko wasu ahada da suka faru a wancan zamanin ba sarwaito lafazi ne kai tsaye daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda bai yiwa a ruwaito sai in ka ji baki da kulli kaga anan babu matsala tunda ya ruwaya ne daga Anas bin Malik gashi na ruwaya daga Anas bin Malik babban sahabi babban boyi boyin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din nan dan albarka kenan Anas yana cikin irin albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai addu'a kamar yadda uwar shi ta roƙa ta ce ga ɗan yaron nawa Anas ya maka aiki ci gaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aiki shekara goma suna tare yace Annabi bai taba ce min tir da abin da kai ba yace tare da cewa fa ina yin yarinta ina yin shirme amma saboda hakurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ta ce to kai mishi addu'a Annabi mai addu'a yace Allah ya sa mai albarka a zuriyar shi Allah ya bashi arziki mai albarka sai da ya bai san adadin su haka nan dabinan shi yana yin yana yin abin nan so biyu yana yana ya su ya zo a cikin tarihin sautan ya taba yin addu'a fa aka yi ruwa iya gona shi iya gona shi aka wallahi yana na cikin sirwa alamin nubala wata rana ana fari a kasar basara yayin addu'a ya ce ya Allah taimaka mu ne ya Allah ni ne Anas ba na kadin na ya Allah ya marere cewa Allah wallahi mai ruwa ya ce sai muka je muka duba an yi ruwa fa ma jawazal mataru hadikatahu illa qalilan ruwan bai tsallaka gonar shi ba sai dan kadan iya shi Allah ya alfarma a ranar malam sahabbai malam sun more ina ga mu Allah ya gafarta musu ya kara musu rabu to Anas kenan yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce tuba liman ra'ani alherin Allah ya kai ga wanda ya ganni sai malam ya ce wa fihi kalamun wannan riwaya akwai zance da yawa kanta kaga duk baya gama kawo maka isnadojin ya shine ke kara ga maka cewa akwai zantutuka da yawa akwai tattaunawa mai yawa game da illoli da matsalolin da suke ciki riwaya dai tana cikin musul imam Ahmad ibn Hanbal da da da da sahih na ibn Hibbana da musnad na Abu Ya'la da al-musadrak na Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi da mujam at-Tabarani al-Kabir Sheikh al-Albani kamar da muka ambata ya saha waɗannan riwayoyi ya hada su da wasu shawahidu ya inganta su akwai lamba hadisi na 2241 akwai da 242 da uku har zuwa da hudu akwai lafazin da yazo da tuba liman ra'ani wa amana bi wa tuba liman ra'a man ra'ani wa wa amana bi man amana bi har har wajen saki saki uku hudu to haka na Sheikhul Albani ya sake inganta hadisin a cikin Biladul Janna في تخريج أحاديث mai sunan shi alhalal wal haram zalar janna ko shi ne ko? saboda haka riwaya dai a takaice fil jumla tana da asali wannan albishir da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a asali to yana yana da asali ta fuskar cewa ya tabbata fil jumla annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bishara da alkhairi da tsira da samun falala ga waɗanda suka rayu da shi suka yi imani da shi hakanan ga waɗanda suka biyo bayansu a zamani kuma su ma suka ga waɗanda suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka koyi addini a gun waɗannan abokan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa radiyallahu anhum ajma'i babu ma zukira عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوصيكم بأصحابي babin da ke bayani akan abinda aka ambata game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya faɗi usikum ina jan kunnan bi ashabi usikum ina muku wasici cewa ku kula da haƙƙin sahabbaina ku bi sawunsu ku yi koyi da su ku mutunta su ku darajta su qala hadathana ali ibn hamza qala hadathana jarir ibn hazim an abd al-malik ibn umair an jabir ibn samura qala khatabana umaru fa qala fi khutbatihi qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ala ahsinu ila ashabi thumma alladhina yuluhum thumma alladhina yuluhum daga ali ibn hamza wannan al-mi'wali kenan ali ibn hamza al-mi'wali akwai ali ibn hamza shine al-kisa'i malamin nahwu amma ba shi yake magana an wannan al-mi'wali ake ce masa al-imam ibn hibban ya ambace shi cikin kitabu thiqat yake cewa mustaqimul hadith hadisin sa mi kakke ne mai lafiya ne to shine yake riwaya daga jarir ibn hazim jarir ibn hazim ibn zaid ibn abdullahi al'ataki wannan shi kuma malami ne cikin alamul hufaz cikin manyan malaman hadisi rasuwarsa shekara 170 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an abdul malik ibn umair daga abdul malik ibn umair ibn suwaid wannan alƙali ne a garin kufa alƙalin kufa a zamaninsa ya rasu 136 bayan hijira shi ne yake riwaya daga sahabi jabir ɗan samura abu abdullah jabir ɗan samura sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mashhuri ɗan gidan ƙanwar sa'adu ɗan abi waqqas sunanta khalida bintu abi waqqas ita ce mahaifiyarsa ya rasu shekara ta saba'in da hudu bayan hijira a ƙasar basara Allah ya ƙara masa yadda shi ne yake cewa khatabana umaru Umar ya mana huduba faƙala fi hudubatihi sai faɗi a cikin hudubarsa yana cewa ƙama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana ma'aiki ya miƙe a cikinmu faƙala sai ya ce ala ku saurara ahsinu ila ashabi ku kyautata wa sahabbaina thumma allazina yalunahum kuma ku kyautata wa na bayansu sun mallabi na lahum kuma kyauta wa na bayansu kyautawa na nufin aikata duk wani abu da yake na alkhairi kamar yadda al'imamu alƙurbi yake fara da Allah ya ce wa ahasinu inna Allah yubil muslim ya ce wannan yana nufin asidi ya ce wannan yana nufin duk wani abu mai suna ihsani za a aikata shi al-ihsan imma bil mal wa imma bil sharaf wa imma bi kaza duk abin da za a kira da suna kyautatawa in ambaci sahabbai a kyautata musu tsammani a kyautata ambatansu a yi musu addu'a a yi musu taraddi kar a muzanta su kar a ci mutuncinsu kar a musu mummunan zato wannan yana daga cikin umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wannan lafazi na ahsinu ila ashabi so kaga masu zagin sahabbai ba sa bin umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu musu mummunan zato masu aibata su masu masu kirkiran laifi su danganta musu ko masu juya falalarsu zuwa a mai da ita laifi to haka nan na bayansu tabi'ai su ma suna da tasu falalar kuma su ma sun cancanta a mutunta su a girmama su sannan na bayansu wani yana nuni zuwa ga cewa kusantuwa ga mutanen kirki yana sa ka shafi kirkinsu su tabi'ai yanzu zamansu da sahabbai ne kamar yadda sahabbai zamansu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ba su wani to haka ko a yanzu idan kana son ka samu alkhairi sai ka kusanci mutane masu alkhairi mutanen kirki mutanen Allah mutane masu tsayuwa akan addini idan ka raɗe su sai kai ma kaga ka samu irin wannan tagomashi da suke a kansa to haka nan atba'u tabi'in sune kuma thummal ladina yadlahum a karo na biyu atba'u tabi'in wannan hadisi hadisi ne wanda yake mazajen shi dukkaninsu amintattu ne yana cikin littafin mujamul bayalisi da musadin imami ahmad ibn hanbal da annasa'i a cikin littattafansa guda biyu a cikin asunan kubra da kuma cikin ishratun nisa hakanan ibn hibbana a cikin littafinsa as-sahih da ibn majah a cikin sunan dinsa da abu ya'la da al-khatib bagdadi a cikin tarikh da tahawi a cikin mushkilul athar da kuma wasu malamai waɗanda ba waɗannan ba وحدثنا أبو بكر ابن يحيى ابن يعلى قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن قبيسة بن جابر قال خطبنا عمر بن الخطاب بباب الجابية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا كقيامي فيكم فقال يا أيها الناس اتقوا الله في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وانا إسنادي دقاء أبو بكر ابن أبي شيبة شكم يتشي حدثنا يحيى ابن يعلى دقاء مالا يحيى ابن يعلى القطواني أبو زكريا ya rasu shiga ta ɗari casa'in bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga wancan da muka ji daga gare shi shine Abdul Malik ibn Umair ibn Suwaid daga Qabisa ibn Jabir Qabisa ibn Jabir ibn Wahab ibn Malik al-Kufi wannan shi ma yana cikin mukhadramai wanda yake da idrak aka ce lahu idrak shine ya riski rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma bai samu halin yin riwaya daga gare shi ba wataƙila saboda ƙarancin shekaru ko saboda nisan inda suka haɗu ko ƙarancin lokacin da suka haɗu sai a ce lahu idrak yawanci yara ƙanana suna samun irin wannan wanda aka haife su a ƙarshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sun taso sun gamu da shi amma suna ƴan yara to kabisa yana cikin su kabisa ibnu jabir yana cikin mataimaka ga Umar dan Khattab wato ma'aikata da suka yi tare da Umar dan Khattab kuma ya kasance mutum ne mai fasaha wajen zance da amana a wajen aiki so umar ya ba shi aiki irin kama a ce suna cikin pa ko kuma wasu dai cikin kamar ɗinsa ana cewa ɗan uwa ne ga mu'awiyar tubna abi sufiyan ta fuskar raba'a sa fuskar raba'a wata mata ta shayar da mu'awiya shi ma ta shayar da shi ya shahara da fasahar zance ya kuma shahara da ilimi shi ne yake cewa khatabana umar bin khattab bibabil jabiya kuma dan khattab ya mana huduba a kofar jabiya aljabiya wata alƙarya ce a ƙasar falastinu lokacin da sayyidina umar ya je rangadi din nan yana halifa a ƙasar falastinu ya yada zango a wannan gari shi sa garin ya zama ya shahara a cikin kissa shi naka ji ana cewa khatabana umar bil jabiya bil jabiya bil jabiya ana yawan fada saboda Umar ya yada zango a wajen yayi magana da mutane a wajen yayi huduba yayi kwanaki a wajen wannan dama shi yana cikin tawaga Aljabiya tana kasar Andalus abin nan kasar ne sunanta Qudus kamar da muka ambata shine yake cewa fa qala sai Umar yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qama fina ka qiyami fikum ya tsaya cikin mu dinnan kamar yadda na tsaya a cikin ku fa qala yace ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqullaha fi ashabi ku ji tsoron Allah game da sha'anin sahabbaina kar ku tozartar da su kar ku lakanta su kar ku ci mutuncin su kar ku aibata su nabi yace summal ladina lahum sannan ku ji tsoron Allah game da haƙƙin na bayan sahabbai tabi aikin sun mallabi na lahum sannan ya ƙara cewa kuma ku ji tsoron Allah game da haƙƙin na bayan bayan sahabbai su ne atba'u attabi'in wannan isnadi ne kyakkyawa rijaluhu rijalus sahih in banda qabisa ibnu jabir huwa idan thiqa wannan hadisi yana cikin musannad ibn abi shayba ya ruwaito shi haka nan tabarani a cikin al-mujmal kabir haka nan annasai a cikin al-kubra da Ahmad ibn Hanbal a cikin musnadinsa da wasu malamai da sarwaito shi haka nan al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi ta wata hanya daban a cikin kitabul finan a kitabul fitan min sunani al-Imam Abi Dawud ina fata mun gane kun ji wannan jama'a sai ƙara cewa babun fi zikri qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama annahu ja'ala uqubata ummati ko ju'ila uqubatu ummati as-sayf wa kaffaratuhum al-qatl Allah madaukakin sarki ya kaddara mu al'ummata cewa uqubar da za su sha wahalar da za su sha a duniya shine takobi yaƙe-yaƙen tsakankanin musulmai isu isu sannan kuma kafara ga zunubin al'ummata shine a kashe mutum musulmi a kashe shi cikin wata fitina Allah ya riga ya kaddara cewa wannan al'umma ce ta gamu da jarabawa iri daban-daban kuma wannan jarabawa za ta zama mata kafara da Allah zai gafarta mana zunubanmu don mu tsira na alkiyama sai zama da duk bala'in da ake sha a duniyar nan na fitintunu to kafara ce Allah yake mana Allah ka ƙara mana imani da salama قال حدثنا يعقوب أبو يعقوب يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثنا عبيد بن سعيد القرشي قال حدثنا سفيان عن منصور سفيان هو الثوري والمنصور هو ابن المعتمر الكوفي babban malami daga babban malami wannan tarjuma ce sananniya Sufyanu an Mansur an Hilal ibn Yasa mun ga hadisin shi da yawa baya an Hilal ibn Hayyan an Abdullah ibn Zalim an Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufayl wannan sahabi yace qala kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya tarar da mu fil masjidi muna cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai gashi ya fito daga cikin gidansa faƙala sai ya ce innahu sayakunu fitanun fayakunu fiha wa yakunu nabi ya ce sayakunu fitanun za a yi fitintunu wannan kana anan tamma ce bi ma'ana sa ta hadithu fitanun saboda ka babu bukatan ismu ha wa khabaru nabi ya sake cewa fayakunu fiha wa yakunu a cikin kuma za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza wato za a yi fitintunu rigingimun ƙabilanci rigingimun sarauta tashin hankali fitintunu faɗace-faɗace yunwa azzaluman shugabanni fatara annoba talauci gobara tsoro duk name them haddis wala haraj su annabi yake ne irin wannan fitintunin da za a yi ta gani mun karanta a baya hadisi imam muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tataji'u fitan za a yi wasu fitintunu waɗanda idan suka zo idan ta zo sai mumini ya firgita ya shiga cikin bala'i sai ce hazihi muhlikaci ce wannan za ta ƙarasa ko hazihi mahalakaci yau ne ranar mutuwata wannan fitina ba za a fita ba na bai ce sun matan kashi sai kuma ta wuce ta ban mutane da ransu sai a sake yin wata sai kuma su ce hazihi hazi to wannan dai ba za mu tsira ba sun matan kashifu wata ji'u ukura har annabi ya ce faturaqiqu ba'daha ba'dan idan fitinar ta zo sai a ga ashe ta baya wasa ce wata ta zama raƙiƙa. yanzu da irin kukan da ake a Najeriya tunda muka taso mu muke zana kuka ni dai shekara ta wuce 40 mutunan taso ne wayana na ana kuka kasan nan ashe kuma kukan ma ba kuka bane wanda yake yanzu bai fi bala'in da ake gani yanzu jama'a an taba ganin shi sannan na jin kasa din malam albani namu Allah ya gafarta mai yana irin wannan wani Allah ya jika malami ma ka gani ka ako na ce mushi nace malami ma ka gani yana ta complain akan irin bala'o'in da ake ciki a wancan zamanin shekaru wajen ashirin baya zamanin abacha fa malam yana cewa ana yunwa jama'a wai ce suga ko ɗari shida ya ce ko wani abu dai haka irin kamar kan sun kala rawi asan kala zaka ji ya ce jama'a fetur ya tashi an ce fetur sule uku ya yi salati ya inna lillahi mutu lokacin da ana tukukan wahala ne ana tukukan wahala wahala wahala ashe wahala ma ba a ganta ba yanzu kana ganin jama'a saboda wahala awwa da yawa sun gagari mutane akwai mutane da dama abinda suka saba yi da ya gagare su a jami'a inda muke aiki mu fakaltin yana kan hanya inda yana hanya ka shigo daga main gate ka wuce senate zaka shiga faculty of arts kafin ka shiga cikin faculty suke ciki don muka zo da aiki da safe muka dan tsaya haka wajen ma dan shan hantsi sai kai ta ganin mutane waɗanda da duk motoci ne da su sai kowa ra kai da jaka inda ka san wani wanzami mal na rantsi da Allah farfesoshi da daktoci da da manyan ma'aikata haka za ka sa ta wuce muna gaggaisawa ba a jin kunya kuma inda zo ta tsautsayi da saka hauke kana fi da su ake hauke kana fi zuwa PZ zuwa Zaria zuwa Samaru zuwa Shika wanda kusan kowa da mota hawa ce wani mana da mota a gidan shi daya biyu uku amma yanzu mutum ba kowa yake iya fueling din su ba in ka ce ka sha mai a motar ka kai ta hawa sai ka sha man sai ka sha man 100 a wata wallahi wani 100 ne yanzu mota ta full tank daya 90 ne full tank daya idan da dama sai in ka hawan aje ta kawai ba zan bauta mata ba wallahi in yanzu ka ce za ka yi tafiya daga nan zariya ka je ka hau motar ka je Kano ka dawo sai ka sha man dubu hamsin da kuma ba mu ɗauki wannan ma wani abu ba ma dan Kano da Kaduna da Sokoto da ina ne sai mutum ya kama hanya shi kadai ta tafiya abin shi bai damu ba saboda ni na yi lokacin da nan zai garin mu giya ɗaya wallahi man dubu biyar yana kai ni a zamanin goodluck ɗin nan man dubu biyar yana kai ni giya ɗaya can azare in gama sabgata in yo kwana sai na zo kaman shuwarin sai in sake shan mai sai in iso zariya da rabin tanki ba ka jin komai wannan kuɗin amma yanzu ta za ka fara wannan sabga to kaga ashe yanzu ne yanzu ne irin za ce habihi muhlakatu an yi ran wuce wannan kuwa to za ta wuce ita ma sai da aka corona ba haka haka aka kamar shi kenan mutuwa za a yi ba gaba daya aka ce kowa ya zauna a gida kada wanda ya fito kada wanda ya yi kaza a kulla makaranta a kulla kasuwa a kulla asibiti a kulla masallaci sai ka ji mutane sa ce habihi muhlakatu to shine ma'anar sa ta ji'u fitanun fa yakunu fiha wa yakunu biredi da ake siya 250 da naira 2000 da in kana da 70 sai ka sai fili a cikin anguwa nan ka fara ka nemi 30 ka fara buga bulo din da ka zuba miliyan 1 sai ka kana nema ka shiga gidan to yanzu fili sai a ce maka miliyan 8 shi kadai miliyan 20 miliyan kaza inda ka san zaka sai duk anguwan nan to haka haka ake irin haka ake irin wannan fama wannan filin masallacin nan a matsayin shi na babban fili da ke kan titi da komai sanda aka sai na jin ko miliyan shida ne abu fi da iya tunawa yanzu wannan za ka sai shi angon nan sai ya ce ma miliyan hamsin filin kawai wala sai ya kira ma miliyan hamsin saboda rashin imani irin na mutane to haba jama'a ha ƴan gwangwanaye motocin da da muke hawan su ba ba sai ka sai mota dubu ɗari shida ba 600,500,430 haka ake sai mota fa roba-roba 30,040 yanzu roba-roba miliyan ɗaya da ɗauri ko? au mala ai abubuwan da sai dai hamdala kawai to shi ne waɗannan fitintunin da suke faruwa ga mutane duk suna matsayin kafara ne ga mu kuma laifuffukan da muke wa Allah saboda Allah yana son mu tsira sai ya bar mana waɗannan masifin da fitintunan iya duniya a matsayinmu na muminai sauraka duniya ba ta taɓa zama lafiya yadda ake so ɗin nan ba lahira ce kawai wannan zaman lafiya ita ce wanda za a ce udkhulu ha bi salam zalika yawmul khulud amma duniya babu salam yawwa dama gidan bala'i ce inna khalaqal insana fi kabad qalu suka ce ya rasulullah la in adarakna adarak adarakna zalika lanuhlikanna lanahlikanna suka ce to idan muka riski wannan ya manzo Allah zamu halaka kenan qala annabi ya ce bihasbikumul qatl wannan ba'un za'ida ce a kamar da al-Imam Suyuti ke faɗa a cikin Jam'ul Jawami a cikin afwan eh a cikin Jam'ul Jawami yake cewa anan ne kawai Larabawa suke ƙara ba'un a jikin a jikin mubtada a jikin hasbu ce bihasbika ko bi hasbikum kamar annabi ya ce alamai kun asali hasbukum alqatl ba'un ce za'ida a a ga mubtada da aka an zo da irabin shi za'ida irabin shi a kaddar cewa mubtada ne marfu'i amma mana min duhuril haraka alba'u za'ida alqatl annabi ya ce iya rabon ku a cikin wannan fitina shine a karkashe ku kamar yadda mai awon babu yake cewa ya'ani yakfikum an takunu maktulina za a karkashe ku za a yi ta kashe ku a cikin wannan fitintunu kamar da aka yi ta kashe musulmi cikin sahabbai a cikin wannan fitina su talata dan ubaidillah an kashe su a cikin wannan fitina sayyidina ali sayyidina usman sayyidina umar duk waɗannan kashe su a cikin fitina to waɗannan an kashe su shine iyakacin rabon su a wannan fitina wato su ba za su ba za su samu damar aikata wani laifi irin wancan ba sai dai a aikata musu ba haka kamar yadda yanzu muke gani mutane da yawa cikin bayan Allah musulmi suna fuskantar kisa iri daban-daban kullum musulmai su ake kashewa arna su fito kan hanya su kashe saboda ana rigima a taraba ko a plateau ko a benue kai ka tafi kasuwancinka kana hanya za ka dawo daga fatakul ka kama hanyar garinku a gombe ko a adamawa ko za ka zo kaduna wasu yan iska har na kawai sarki su kashe kuma kusan hawa kusa saukawa haka waɗannan la'anannun da ake cewa bandit su ma su kama mutane su ta kashewa ba ji ba gani duk waɗannan da ake kashewa ababen zalunta ne kuma ana fata ya zama iyakar wahalar su kenan a duniya Allah ya so Allah ubangiji ya tsare mu ya tsare rayukan mu ya kawo mana mafita wannan shine daga cikin fitintunin da musulmai za su dinga fuskanta kisa da ɗauri da tsoro da yunwa da fargaba da talauci da zalunci irin wannan da ake gani zaluncin shugabanni zaluncin mazaje ga matansu zaluncin yayi ga kannansu zaluncin abokan zama ko makwabta ko abokan kasuwanci duk dai wani wanda ya ci karfin ka ya zalunce ka wannan da yana cikin fitintunin rayuwa da Allah yake jarabtar musulmai da su wannan hadisi hadisi ne wanda yake tabbatacce rijaluhu rijalul imam muslim in banda abdullahi ibn zalim wanda shi ma fiqa ne al-ijli ya wasaka shi haka nan ibn hibban ya ambace shi a cikin afiqat haka nan al-imam an-nasai ya rawaito shi da ahmad ibn hanbal da sauransu duka su rawaito shi malai sake cewa وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مسعر مسعر ابن كدام قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة عن هلال بن ياساف عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم hasbukum au bi hasbikumul qatl wannan wata riwaya ce irin wacce ita kuma tana cikin tabarani da Ahmad ibn Hanbal wa haddathana al-muqaddimi qala haddathana Husayn ibn Hasan ibn Atiya qala haddathana Abu Malik al-Ashta'i an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam bi hasbi ashabi al-qatl nabi yace iya raban sahabbaina a cikin fitintunu shine su za a yi ta kashewa a na ganin tun da kan gaba ne bari mu tsaya a ko ko lokaci da sauran malam na ka daga takarda a shi kenan bari mu kwana nan insha Allah sai mu tashi in Allah ya so gobe da safi karfe 7 zuwa 8 za mu yi awa daya insha Allah mu ƙara ragewa littafin nan muna so ne wai mu ga bayan shi kuma gashi yana ta mana alayi kafin mu koma kan wasu littafan mu koma kan tsarin mu na littafai ya ci mana tuwa ƙwarya da yawa shi ne muke soye mu ga bayan shi amma abin da ya gamu nan gamu gashi ne ba san waye gawa fari ba mu da shi Allah dai ya sa mu gama lafiya wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh